المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والخاتم لما سبق نافع الحق الحق والهادي الى صراط المستقيم على اله حق قدره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ليت تستشفي لنا بهذا المحضر وتعرف بنظرة تأتي لنا بالسفر hadara ta iyayen gari masu unguwanni da babban limani imamu gani malam nafiyan da sauran yan kwana almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah rabbil alamin duk da dai gashi dare yayi lokaci ya kure a wanda ya tashi daga nan wajen an bashi maudu'i akan a halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ni kullu yau ina cewa inda za a yi shekaru goma duk shekara duk wani maulidi a ku ba da hankali akan koyar da halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fita yi Allah ya taimake mu mu dawo zuwa ga hankulan mu mu koma zuwa ga halayyar nan ta sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin ina gani ita ce al'umma ta fi bukatuwa akan ta amma duk da haka ba za a ketare abin da barnamij ya zo a kai ba kan mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika mu'jizatu rasul sallallahu alaihi wasallam ni ina ganin cewa rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya ta cike suke da mu'jizoji duk wani bangare idan ka ɗauka ta kai iya kwana ka yi kana magani a kai inda zan yi bawa masu maulidin nan ma shawara zan ce inda mu'jizojin annabi suka ce to a bar shi kowane malami a zo a karkasa mai a gurguje abin da ake nufi da mu'jiza shine abubuwan da suke harin al'ada abubuwan da suke ababen mamaki da ba a saba ganin su ba ko aikata su Allah tabaraka wa ta'ala yana sanya irin waɗannan abubuwa a hannun wani annabi ko manzo domin ya gaskata annabtaka ko manzantakar wannan manzon amma annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake shi ne mafi ƙololuwarsu sallallahu alaihi wasallama sai ya zama to shi tun kafin ma a aiko shi kai bari ma tun kafin ma a haife shi Allah tabaraka wata'ala yake nuna wa'insu abubuwan ban mamaki a cikin sa domin a nuna wa halitta cewa wannan bawan Allah wani mutum ne wanda ba kamar kowa ba kuma annabtakar sai ta ce za ta gane dukkan annabtaka yanzu idan muka yi duba zuwa ga kafin zuwa mazala sallallahu alaihi wasallam duk da cewa malamai na sira ba sa kira irin wa'annan abubuwan mamaki a matsayin mutuba duk abin da annabi ya daban mamaki gabanin aiko shi ana kiran wannan abin da al-irhafat to daga cikin abubuwan ban mamaki wanda suka zo idan muka yi duba gabanin zuwan annabi a wucewar wutar farisa kafewar kogin sawata wata kan ainihin waɗuwar gumaka da suka yi ranar da aka rage cikin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a a mafarkin da al-mursal yayi duka wa'annan abubuwa ne wanda gabanin ma a haife shi a sarkin tufa shine sarkin kasar Farisa wanda take Iran na yanzu a zamanin sa gabanin zuwa manzala babu wani sarki da ya kai shi karfi a duniya ranar da aka ɗauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune akan kujerar na mulki kawai sai kujerar da ta karye ya wani a ƙasa kuma kambin da yake kansa ya wado duka sauran kambukansa guda goma sha uku sai da suka wado a inda aka rashi da su bai daɗe da cikin irin wannan yanayi ba sai ya ga an aiko mashi da wasiƙa wannan wasiƙar wani bawansa ne wanda ya ɗaura wannan bawan ne akan cewa ya riga kula da wutar da suke bautawa ya rubuta mu yake abu baya faru wannan wuta ya wuta mutu kuma wutan nan ta fi shekara dubu ana bauta mata ba taɓa mutuwa ba hasali ma ba za ka hau kan wannan sarauta ba sai an rubuta sunan a takarda an saka ta akan wannan wutar idan ta kone ba ka cancanci wannan sarauta ba amma wannan wuta ta mutu yana cikin wannan jimami sai ya ga wani sako ya kuma zo masa wanda ya ajiye akan kogo na sawata ya zo ce mai mun waye gari wannan koramar baki daya ba wai ruwan bane ya kare a ta karfe kafa sai shugaban bokayensa wato wanda ake kira da almuzan ya zo ya ce mashi na yi wani mafarki wanda ya ɗaga min hankali na yi mafarki na ga wani irin gawurtaccen amalar rakumi amma yana jan tawaga ne na dawakai sun zo sun shigo garin nan namu sun cika baki daya sai ce me kake ganin me fasara mafarkinka ya ce wallahi ni ban san wannan fasara ba sai dai a dai wannan ƙasa tamu wanda aka fi sani da sanin fasara mafarki akwai wanda ake nufi da abdul masaihi bin nufai ya ke sani sai dai a ji a kashi saboda haka aka je aka kirawo shi ya zo aka labata mai ya ce ni ba ban san fasara wannan mafarkin ba amma a duniya ina ganin wanda ya san fasarar nan sai dai dan uwan mahaifiyata wanda yake kasar sham ka ba ni gudure da kodansa yana da shekara ɗari da talatin wa lokacin da ya isa kasar sham ya je wajen mutumin nan shi kuma yana kakar mutuwa ya mai magana duk magana da zai baya sai ya ce to ga abin da ya faru wata kan kisa ne ya aiko ni ya ce yana zaune rana kasa kujerar mulkinsa ta karye kan bisa na sarauta duka suka waɗe suka fashe sannan aka aiko mai da suka cewa wannan wuta da suke bauta wa shekara dubu ta mutu aka aiko mai da wani sako cewa wannan kogo da ya fi shekara ɗari bakwai ana kiyaye shi ruwan ya ƙarfi sannan kuma ga mafarkin da mu fita ne sai baka sai ce ka koma ka gaya masa cewa ita rayuwar duniya ana ana ba wa kowa ne ba ɗauki don duk mulkin da yake ji ƙarin mulkin nan ya kusa wani mutumi ne zai fito daga wannan kasashen larabawa idan ya yi ba bayyana sai yi wani shekaru ya tashi ya koma wani gari da yake da yawan dabilai lalle wannan mutumin tuzanci ya sabbin mulkin wasu masu mulki a duniya su ya kare har ƙarƙashin mulkin sa ya zo ya kwaci da aka koma aka bashi labari shine sace da ya sa ya kashe wani mutum duka wannan wa'in su irhasat ne wa'in su abubuwan mamaki ne wani hadisin an karɓo shi daga ikirma ikirma ya karɓo shi daga sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu suna ba mu labarin cewa ga wani annabi da zai zo da zai zama to shakundun baki daya shi ne annabin mutane da aljanu baki daya kuma duk wani abun ba ba a ma fara ba ban mutuza ba irhasa ne wani abun ban mamaki ne kawai shi sa shi ga nasu radiyallahu ta'ala anhu karkashin duka wa'innan an ce lokacin da aka ɗauki cikin matsala duk wani gunki na duniya sai da ya waɗi ya kifa a ƙasa ya shiga da saboda mai ga ainihin wanda zai zo ya fito da ainihin hakikanin addinin gaskiya da haka duk wannan addinin ƙarya duk abin da ake bautawa a duniya ranar shi ne a ranar da aka ɗauki cikin manzon Allah an haɗu da kura da akuya a daji kura ta kalli akuya akuya ta kalli kura suka yi tsalle suna cin junan su murna suka ce wallahi an ɗauki cikin hasken haske watan watanni wa rabbul ka'aba ina murna da wani ka'aba shehu jalmawa an yake cewa a in ba ni kisra har da aka wa an zara bugun su na fiye inda kisra ta kakara a kisra an yi shawala ja'a muhammadin bi ayatin kubra wa qatluka absara a kisra an yi shawala ja'a muhammadin وهل تدعى الانهار ام هل تفتر اكفراء المشوانا جاء محمد يرتل ذكرا منزلا ومبشرا ومبشرا وقد سجد المعبود لله نافئا وقد انبا الكفار ما قال مطمرا سلام على نور الاله الذي خبر بانواره انوار كسرى وقيصرا سلام على من جاء وهو في مكه بنور به إيوان كسرى تكسرى سلام على نور سلام على سر الوجود ورمزه ولله ما أعلى وأعلى وأظهر سلام على من جاء والقول كله سلام ومن أنواره قد تفجأت وقد تنورها yake cewa kai kisra ya kai annu sharwan shin kun tuna yau ga manzala sallallahu alaihi wasallam nan ya bayyana haske wanda da hasken da ya zo ya zo ya kushe hasken kisra ya kushe hasken kaisra har zuwa ƙarshen wannan gabanin haihuwar manzo Allah ke to da aka ɗauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin ya kasance a gurguje sai da an an zuriya radiyallahu anha tana cewa lokacin da na ɗauki cikin manzon Allah na gani kada kharaja kad kharaja min nurun ada ala ususa wani haske ya fita daga jikina sai da ya haɗa ke ta da suke son baki da ta ce lokacin da ma'aikin an da yake ciki na ya rasu idan na yi tankumi zai da yi tunaninsa sai in ɗan ciki na yana tasbihi ya ɗan muryar nan taka sai ta sanya ni zai je min ke ba ba manta da abin da yake damuna radiyallahu anha duk wannan fa ana masa magana gabanin ɗaukar cikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama a gurguje da kuma aka ɗauki cikin nasa ranar da aka haife shi shine ɗan adam na farko da aka haife shi da kaciya kuma yana saukowa sai ga shi nan ya sauko yana mai sujira ga Allah ya dauko ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam hakim ya kawo wannan cikin al-Muslim nashi a Imam Yusuf Nabani ya kawo a cikin littafin sa al-Anwar al-Muhammadiyya wannan kenan Sheikh Tijani ya kawo mana wa'in daga bangaren irhasa daga daukan jariri sallallahu alaihi wasallama mace ta canja kuma ka san abin da zai baka mamaki dan a gaya maka wannan na daban ne sai Allah ya ce na tashi zabar maka matar da za ta haife ka sunanta Amina Amitacciya dan haka duk wata mace tana cikin firgici a wato sunan mahaifiyar kama Amitacciya wanda kuma za ta rene ka sunanta Halimatu Sadiya ba abin da ake bukata a mai reno kamar ka kudu sai aka ci mata mai yawan hakuri sannan kabilar ma kabila ne wanda suke da gonsa abin da sharif tijjani bai faɗa ba shi ne jaririn da dukkan dabbobin gidan halimatu sadiya idan suka fita su kiwo ciyawa ce take fitowa inda suke su ce suna roƙon su dan Allah ku ce saboda me wai dabbobin da ke a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan duka ana maka magana bangaren kuruciyarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya fara girma wata rana al-abbas babban babban manzon Allah dan uwan mahaifinsa ya ayi mahaifinsa gida ya je kirawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a za'a ta ainihin a kwanci da suke wasai da suke cikin kubra yana zuwa sai je kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci amma ga wani katotan maciji nan ya fasa kai a gaban manzo Allah shi ne kokari ya je ya karyo a wata kan ainihin reshen bishiya domin ya daki wannan macijin ya ɗaya kai da ita macijin da macijin da ya tare shi da suwa annabi ne ya tashi zai kira sai annabi ne ya tashi yana tashi sa lafiya ya amma ya tare ka yake ga abin da ya faru annabi ne mai tofi gaba ba a yi mishi shaka ya warke tare da rauni ya ce ai ni ko da yaushe idan na fito kiwo wannan macijin kullum take zuwa ta kiyaye sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan haka abubuwa suka rika towa a gurguje suka rika towa na ban mamaki har aka aiko shi ya kasance manzon Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga dukkan harkar babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen da suka ce alqur'ani saboda shi kadai ne littafi wanda babu wanda yaro karami in kafa da alaihi ta gara kuma shi kadai ne littafi wanda hayati yake kwalan halitta me isa alqur'ani ya kasance musar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai bane ba shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a tsakiyar larabawa waɗanda suke da kaifin hankali suke da basira da fasahar zance da hikima a cikin fa'ilin sun su haifin addini ma suke wanda ake kiran shi da hakimu shu'ara idan ya fito ranar mawfi ya rubuta baiti guda ɗari ba a isa a ci shi gyara ba za a rataye wannan baitin nasa a cikin a jikin bangon ka'aba an ajiye shi shekara ɗaya duk wanda yake ji da larabci zo ya karanta idan zai idan an idan ya ga ko so ya aja sai ya yi shekara guda ba ci gyaran su ba su ne suke cewa banu na banu abna'ina wa banatina buruhunna abna'in rijali abadi إذا مات الفرد فرجه فرد فرجه قبره وكرت من ناس قبل عد قبل عد من غامدر وإذا مت لما سكبنا كان وإذا ولم يكن يزوج بيئة بيئة كرتوبة بيئة تبسيعة أو kawo irin na bukata Allah tabaraka wa ta'ala ya musu bari ya ce ka gaya wa ya musu sa'adi ya ce ka gaya wa bal ya tu da hadisi misli kanu sarfi su kawo wani magana irin kwatankwacin alkur'ani su kawo qur'ani su su ce su ma ga nasu suka koma suka yi yadda za su yi abin da suka haɗa na iya waƙarsa idan suka kwatanta da aya ɗaya ta ce kasa da Allah ya ga sun gajiya sai ce to bari mu su sauki su kawo kawai surori goma a cikin surori da yi da shan su kawo surori goma an yi wani nasara kun fatu da ashirin suwarin misali yi mustarayat wato masu fatu mai tuni lafi kudu sabirin ba suna cewa duk wannan kudu wani abu da aka faɗa ba ƙage ne take yi na wani tasiriyoyi to su kawo mana surori guda goma irin wannan na tasiriyoyi kuma su kawo wani da musu shi da Allah nan wasu ba sata sai Allah ce to bari kuma sauko ba ku bani a sura guda ɗaya tak ba guda goma ba kuma in kun tashi bani sura guda ɗaya ku tattaro duk waɗanda kuke ganin masu fasaha ne da iya zance da hikima da iya waka da nasari da nazari ku haɗu baki ɗaya ku kulle can ku tsaya sura ɗaya tak kuma a ƙasa da sura da ƙarshe so su kawai ku kawo ayoyi uku kawai wani kuntun shi rabi mai malin sannan ala abdina fatima sarki misli wani ko shahada ko ne tun da yin kuntun sadike nan ma suka kasa ta ala ta wurin da yabo kullu yin jama'at al-ins wal jinn ala an yatu bi mithli hadha al-qur'an la yatu bi mithli walau kana ba'dhum min ba'd zahira kaga wasu da mutane ba su kun ba har ma azu su tattaru baki daya su kawo kwatankwacin wannan al-qur'an wallahi ba su yawa ko da ku shafin su suna taimakon shafi tare da haka Allah ya wani abu yace ba wai iya wannan mutanen ba fa in lam taf'alu wannan taf'alu malaman nan sun san abin da yake cikin haka in ba ku iya ba a yanzu ba ku aikata ba to har gaban abada har gaban abada ba za ku taɓa iya iyawa ba wannan da a ce yau ta gowa a ce wai mutum mazan Allah ta alfa'ani za a yi magana a kai ita kadai ta isa maudu'in da za mu tattauna kusan awa guda a kai saboda ne alkur'ani shi ne wani irin dastur wani littafi wanda yake da wani abu da ake cin shi al-ijazat wani abubuwan gajiyarwa yana magana shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce amma ana ganin maganar kamar yanzu shi ne abin da malaman turawa na musulunci suke kira da contemporary miracles wato mu'jizatu mu'asira wa'insu kuzoji ne wanda ba ka ara kullum sababbi ne kullum su ake yi amma tare da haka laraba suna da wani abin da suke cewa alhaku ma shi da biya gaskiya karshen gaskiya shi ne wanda makiyin da kansa shi yake ba da labari sai ku koma zuwa ga makiyan annabi shin su ma sun yadda alqur'anin nan mu'jiza ne ta annabi ko ba shi ba ba imam al-bayhaqi ya rawaito hadisi daga muhammad bin muhammad bin sa'd yake cewa an bani labarin cewa an ba da labarin cewa Usman bin Rabi'a wata rana suna zaune a majalisun su na Qurayshawa suna gida da Annabi sai yana karatu shi ko Usman a cikin manyan Qurayshawa da ma hau waɗanda ba Qurayshawa babu wanda ya fi shi ya waka da fasaha da hikima sai ya ce shin ba ku tani in je in samu Muhammadu in je in bujiro mishi da wani su irin maganganu ko in ce za mu ba shi dukiya mu ba su mata in je yi mai lallame shi da wani suka labarai ko tare da fasaha zance mu abu da muke so ko ya bar wannan dawa ta shi ta a zaman ko kai ya kamata ka ya tashi ya tashi ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina zuwa ya ce wa annabi ya ce wa annabi kaza kaza kaza kaza kaza kaza ne ce in kai kaza ni kuma za mu baka kaza mu baka kaza mu baka dukiya da ƴaƴa kai in sarauta kake ji za mu sauka mu baka kai ne masu dukiya da ya gama alaihi sallallahu alaihi wasallam bi tafsirin da da murmushi da yake halitta halitta haifa ya abul walid ka gama ya baba walid yace na gama yace fasmani to ni ma ji da gari yace bismillahir rahmanir rahim eh tanzil min arrahmanir rahim كتاب فصلت آياته قرآن عربية قوم يعلم يرجع كراتو ينا كراتو هيا ذو إن الله تبارك وتعالى كتوا فقل انذرتكم ساعة أتى مثل ساعة أتى آتي وصمت in ko kuka zikiri to ina muku gargaɗi da wani irin narko wani irin bala'i irin na ada da samudawa nan da nan wata bilar da a yi tashi da ya rike ina haɗa kan zumunci ya dawo yana dawowa su mutanen da suka aika ta wa'insu daga cikin su ta ce wallahi fuskar da da mutu wacce ya tafi ta ba irin wannan fuskar wacce bai ke dawowa da suna zuwa suka tsaya gare shi kace yaya sai ce inni wallahi qad sami'tu qawlan ma sami'tu bi misli bi wallahi na ji wani irin zance wanda ban taɓa ji irin kwatankwacin irin wannan zancen ba وما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة والله ما سحر ولا بدر ولا في بطن السحر ولا الشعر والله ما وعر ولا قوم من شيدا ناجي وعر ولا الكهانة كما ما بوكان تبني بقوم من شيدا شوى دول بوكا عزيزنا في العرب لا بيش تبقى وإنا من ما يتي يا معشر قريش أبيئوني يخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ya ku rundunar Qurayshawa ku yi min da'a wallahi ku da wannan mutumin da abin da ke kai domin na ji wani irin magana ne gaji a gare shi har ya ce mun kaza na rage bakin sa saboda kun san ba mu taba in taba sa mun ga yayi abin da ba gaskiya ba idan na gane shi ba magana ji nake kamar wannan bala'in ya fada ne suka ka wannan ba ba musulmi bane ba amma yana ikrari yana ƙara tabbatar da mu'jiza al-Qur'ani a gurguje idan aka ce za a cika kan Qur'ani yana da yawa idan muka dauki wata mu'jiza ta daban ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ishqaqul abad ke cewa wata ba a wani annabi makusanci ko wani bawan Allah bi ba Allah bi taba karrama shi ba da ke cewa wata ba a taba wannan tunanin ba ma haka zai faru hadisi ne wanda malaman tafsiri baki ɗaya sun yi ijma'i akan faɗin Allah ya ƙasar ba sa'atu wa shafi al-qamar cewa wannan ya abu a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka hadisi ne wanda sahabbai masu yawa suka rawaito shi har ya kai kan hajjin tawatu duma na duk malamin wannan hadisi ya san da nake nufi irin su sai na Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Anas bin Malik ala Jubair bin Hudayn da sauransu da yawa sun rawaito hadisi wata rana kafiran maka manya-manyan su sun zauna suna nufin a cikin su akwai abu jahil hisham akwai na tobin lahari akwai asi dan wa'il akwai wani bin mukira akwai al-aswad bin mutalabi sai ka haɗu suka ce wai ne za mu yi mu kunyata wannan bawan Allah subhanahu wa ta'ala suka ce mu je mu same shi su mai in dai kana so mu kasance da kai annabin Allah ne to ka ce wannan wata ya tsage idan wannan wata ya tsage ya sauko da gani annabi wani kawai wani a ruwayar an sai ce aka suka ce ko ya kira musu ma wata ne annabi ya ce idan har zai kirawo za ku kira suka ce kwanan kuwa an kuta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun sa sallallahu alaihi wasallam kafin ka ce mai sai ga wata nan yana saukowa yana saukowa yana saukowa yana saukowa yana zuwa daidai kirji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rabe sai ya shiga bangaren dama sai ya shiga bangaren hagu kai ka ce kamar wani wasa yake ya tsaya a gaban manzon Allah ya wata irin dara sannan ya tashi ya rufe gida biyu ya hau kan dutsen aljawul abin kuma sai yana zaune a ƙasa sai manzon Allah suna sai sun tura shi za ku yadda sai ya kai ko ma yi inda ka ce sai suka ce na haka sai ya zama abin da abin kausa wannan shi ne zai abin kausa ba za mu yi mu kyale shi akwai matafiyan mu rana nan da sati biyu za su dawo idan har ya yi mana fa'ido za mu shi ka'idar fa'ido na kusa yake gani amma na nesa take idan har ya yi mana fa'ido ai ba zai mutu ba bayan sati biyu suka suka ce da Allah mai kuka gani na ban al'adu suka ce rana kaza daidai lokaci kaza mun ga wani abu mamaki wato wata ya ɗauko kuma mun ga ya tsage amma bai saka su ba sun musulunta saboda Allah bai rubuta musu ainihin su musulunta ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ne shi bai sai Allah ta'ala an yake cewa wa qad falaka al-bahr bahr al-kalim wa innahu lahu shakka badr idza ahu ila al-wafa annabi Musa alaihi salam ya ce da Allah wa ta shi wa qad falaka al-bahr annabi Musa ya tsara ceto wanda ake gani a ƙasa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kira su zuwa ga shari'a shi watan ya ƙara musu sallallahu alaihi wasallam idan muka koma wani ujiza sai mu koma musulun wata ka jawo da rana an wani rawaito a cikin imam al-hakim ya rawaito imam al-tabarani al-bassar da wai su sun rawaito a jiki daga wajen sai da asma'u bin umais ta ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan cinye sayyidina ali radiyallahu anhu wa karrama wajahu Allah sauka mishi da wahayi a wani ruwayar kuma bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ya farka ya kan ji sayyidina ali yace kai sallar la'asar yace a'a sai ce Allahumma innahu kana li da'atika wa da'at nabika Ali ya kasance da'a biyayya yake maka da annabi da manzanka ka dawo mai da rana tace wallahi rana ta tafi sabon da sai aka ga rana ta dawo ta tsaya daidai lokacin sallar asar aka tashi yayi sallah yana gama sallama ba wai ta ta fito da abin balle kace abin da bature yake cewa coincidence yana gama ta koma daidai ainihin bikin sallah an gama aiki to ba wannan bane zai ma ba ka mamaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan waje ranar aka dawo da aka dawo da ita ta ko to akwai lokacin da kuma ranar ce za ta kuma yace ka tsaya Imam Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Isa ita kanta Isa ina musulman manzo Allah ce wanda ita kanta maudu'i ne mai fadi ne zaman kansa amma matsalar da ya je Isra'il da ya dawo ya ba su labari ya ce na je fa baitul maqdis tafiyar wata guda da fitowar dawa daga nan kuma na wuce na je sammai bakwai na je na gana da Allah ta a na amma ba Allah bai ba ina ne ma tafiyar wata guda da ke akayi ta a wannan lokaci malaman wai su malamai ma suka ce baki ɗaya an yi wannan ne a minti biyar wai suka ce ma a minti biyar wai suka ce ma a cikin kurare sai suka ce to idan har haka ne ba mu labarin ya bai kuma ƙarshe ke shi ko lokacin da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi wajen Allah idan ran shi bai kuma ƙarshe yana yana ƙarshen ya zai je gara da ubangiji sa amma saboda Allah ba zai buya da annabi ba sai ya sa mala'ika biyu ya kawo hoton bai kuma ƙarshe yana jujjuya manzon Allah shi ko ta ina yana gaya musu har sai da ya gaya musu adadin tagogi da kofofi da suke cikin bai kuma ƙarshe yadda suka ci abin ya tsara ya ce bakwai zama ya ce to ai akwai su wane da wane da wane da na gan su akan hanya ku tambaye su a daidai waje kaza akwai inda suka ɗibi ruwan suka ajiye ruwan su ya ɗan fare sannan idan har yadda nake irga tafiyar kulo ku larabawa ranar da kwana uku ranar laraba za su zo kuma a daidai ranar laraba ma za su zo daidai lokacin da rana ta suka ce yawwa a yanzu a nan da za mu ga ƙarshen ta ƙarshe ranar laraba ta yi kaga su ba ba ta sallar asuba amma suka fito da asuba wai suna gani ya manzala da suka fita sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka zo tun asuba ana jira su kuma wani imtihani na Allah ka san wanda Allah yake so shi kuma imtihani suka samu matsala waɗancan suka ɗan jinkirta kusan awa guda suna towa ga shi lokacin fitowar rana ya yi amma mutanen nan ba su zo ba sai a cikin manzala ya ɗan rana ta ƙin ba. sai da ta ƙara awa guda suna tsayawa suna duban yadda inda karantar su jama'a za su zo jama'a nan tana fitowa suka ce ai ga jama'a manzala ya ce kuma ga suna cewa ga jama'a mu nan to sai ke ce ima kuma ga suka tafi da mutum suka tafi suna masu jin kunya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka ɗauki wata mu'jizar idan muka ajiye wannan ka koma ga wata mu'jizar shi ne ɗa'atun da ma za ta wata ka ɗa'a da tunkararrun abubuwa masu da mazauna sau yana faɗa a aikin wanda ranar wani dakla rusunsu wa aikin guru biha wa yi kansabu kan an zalar haƙon mukama an dawo mishi da rana lokacin da ta je wakawa lokacin da suka zo su ƙaryata wanzan Allah kuma Allah ya saukar da aya wanda ke bai hukutawa a kansu to idan kuma ka koma kan abubuwan da ma sun zararu ne sai ya ce wa tabbata al ahjar fi wasta kafi wa ahya alladhi kad mata ra'at al qawaid wai al ahjar sabon kwani ne suke yin tafiyi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ma ya rayar da mutum da ya mutu wannan hadisi hadisi ya zo cewa sai na Abu Sarr al-Bukhari Imam Tabarani ya rawaito da gudansa cewa wata rana muna zan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abubakar da Umar da Usman a wajen nan kawai sai muka ga annabi ya dauki sabbai sai muka ga suna tafiya a nan sai ya zubar da su sai suka shi ɗiban wani abu ba na sai wa ina tsawon ba na sai ya zuba a nan abubakar sai kika ce wasu na yin tasiri da ya zubar suka shi ya kuma kima ya saka a wani wani wani ya saka a nan kuma wani wanda yake wannan gurin yana jin tasiri na da suke yi bayan su tashi wani bai yi ba da hannun ba su ji komai ba wane mutum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya za ka haɗa hannunka da hannun manzon Allah hannun da Allah ya ce wa ma ramaita in ramaita walakin Allah rama hannun da Allah ya ce innal ladina yubayyiruna ka inna ma yubayyiruna Allah yadullahi fawqa aydihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ko kuma ka koma ga addinin da bishiyoyi suke sayyidina Abdullahi bin Umar yana cewa wata rana muna tafiya tare da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a cikin madina a cikin maka muna cikin tafiya sai ga wani balaraban kauye ya zo sai Allah ya ce mai kai ina za ka yace zan tafi wajen iyali ya ce yace shin ba za ba za ka zo ba zuwa ga wani abu mafi alkhairi gare ka yace me abin alkhairi yace ka shaida babu abin gurgawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne sai yace to kai kana da wani abin da zai tabbatar min abin da kake faɗa hakan yake yace eh yace yace idan na isa na ke kuma idan na kira wannan bishiyar ta ce da za ka yadda yace kwarai kuwa sai annabi ya kira bishiya bishiyar nan tana zuwa sai ta yi dama ta yi hagu ta yi gabas ta yamma ta jijjige ta taho tana mai keta kaza ta zo gaban manzon Allah annabi yana tambayar ta wane ne suna cewa kai ne manzon Allah wane ne kai ne manzon Allah wane ne kai ne manzon Allah annabi ya ce koma gurin ki wannan ya baka mamaki to ba shi ne abu mamaki ba wannan waƙi a wannan kisan annabi ne ya kira wata ko to a wani kisan kuma kan wani lokaci gaba a annabi ne shi ba shi ya kira wata ba ta waye ta ce ni ina kira ya gaya wa wani balarabe ya ce idan ka yi shi ne ya ce idan har kana so in yadda kai annabin Allah ne ka kira wata kushiri ta abu zai kira ka je ka ce ni ina kira tana ya ce ce ki zo Muhammad na kiran ki ta jijjige ta zo da ta zo daidai ga manzon Allah kafin ta ƙara so sai ta dauki kasar ta ya koma sama saman ta ya koma kasa sai su zuwa ga manzon Allah ta ce assalamu alaikum ya rasulullah annabi ya ce ko ba ai bare ne ce manzon bari ni ma amma su da ka لو كنت عالم أحدا أن يسجد لله أمرت المرأة أن تسجد لوجهها da zan umarci wani ya yi wa wani sujada da zan umarci mace ce ce ta yi wa miji da sujada a ni ba ta masu wannan ya ba ta mamaki ko to a wani kowa ya fi da ba ba wai annabi ne ya aika a kira mata ba a yi wata kuke ita kuma annabi ta gaita ita ko ba a kira ba ta nazo na kama da shi an karɓo da wajen ya imamu bagawi ya kawo a cikin sharhi sunna hadisi da aka karɓo daga waje da gobe ina labarin wa rasul takashi yana cewa mun yi tafiya tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har muka ga wajen da zamu yi rinni tsohuwar hausa kenan abin da ake rinni wajen za a zauna wata da su zauna su dan huta idan suka huta su zauna tashi yawancin rinni da taraki cewa yadda shi ne suke cewa a ta'arif da za su ko cewa yana cewa kalili ya afrik inda kasuwa ta ba ta to be to to write in that one you feel about saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko yake sai annabi ya kwanta da kashin wani sahara yana bacci amma bacci ba irin na wani haka ya ke ta nama ina ya wala ya namu kalbi idanuwa na ne suke bacci amma ido na abu da ke inna lahu kalbi in kana masa aina ne lam yanam lam yanam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwance in ji ya ala yace sai na ga wata bishiya tana kike cewa tana towa tana towa ita zo gaba manzon Allah sai ta mai wani irin inuwa na kamar sa'a guda sai ta koma da ta koma da annabi ya tashi sai ce in bashi labari kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faru ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ka san cewa ba fushi ne yake ba yace ai bishiyar ce ta ne ne daga wajen ubangijinta domin ta zo ta kawo gaisuwa gurina a ganin wacce yake da zai sani ba wacce ta sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ba shi ya kira wata ba ba kuma aika ya kira wata ba a saboda shafiyarsa a sharifa jikinsa mai tsarki yana gwada shi ne ta tabbata kanta sallallahu alaihi wasallama daga cikin murzozi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan muka koma zuwa kuma a a a a da'a da kuma dabbobi suke masa da'ar da dabbobi suke maza Allah sallallahu alaihi wasallama a shi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yana yana faɗa a haƙƙin irin menene wata ba ta da shi wata kai wa ayin da take mata a sa arifi menene yake cewa kaza sun zai tun wadabbu isaha arifi yake cewa haka zalika azzabi yake barewa wadabbu da damo ka hada ma asibu wake da yake suna kura duka waɗannan suna nuna mana wajibi da suka yi musulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka dauki na ainihin kura hadisi ya zo ingantacce da gudun sai na Abu Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu Imam al-Hakim ya kawo cikin al-Mustadrak nashi yana yace wani mutum bawan Allah ya tafi yana kiwo yana cikin tafiya yana wannan kiwon kawai sai kura ta kama ɗaya daga cikin tukiyoyinsa tana kamawa ya nema da yake mafi karfi ne ko yana bakan irin kuran da ya kwashe yana kwashe ta ce ala ta taqillaha tanza'anni rizqan sa'ahu Allah ilayya shin ba za ta ji tsoron Allah ba kana kuske mun arzikin da Allah ya koro mu yace kai wa ajaban abun mamaki kura tana magana bi kalamin bashari da maganar mutum da cikar kuce ta kai ne ai abu mamaki ga Muhammad na a yanzu ba bayan wa'annan duwatsun guda biyu yana kiran mutane zuwa ga Allah yana musu yana yana musu bishara da aljanna yana musu gargaɗi wa wuta kai kana nan ba abin da kai ya ce kora da gobe yace ah me kike ta ƙara mai mai yace to ni yanzu ya zai zo wajen tanjan da yake gona wane ne zai kula min da dabbobin nawa ya ita ce ni zan kula maka da kafin nan ya gangaro bayan wannan dutse ya zo ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa manzo Allah labari annabi ya ta faro jama'a ya ce karaba su labari suka ba su labari annabi ya ce babu wanda ke san ni annabi bane ba illa asal jinnu wa sai masu saba mutane da jinnu yace annabi to yaya yace da ga annabi eh musulmi ya musulmi ya ce to ya dabbobi da yake kaji zaka same su lafiya lau da ya koma ya je ya da dabbobin sa lafiya lau ya ce kuma yau za ki ci albarkaci manzan Allah ya ce mu yi shi ya yanka tushen nan ya wata shi Isu ita wata wani bido? Da wa Allah ya ce wata wani bido. Ko kuma maga ko kuma dabbu wannan fa mai rai to ita ko shi kuma dabbo fa baki ɗaya mace ce ne mutum ne ya je ya farauci dabbo ya yanka shi suka shi a cikinsa ta fata ya so ana zuwa ya ga jama'a yake mai yake shawo wani ne wacce shi ne wai annabi da sun zama shi to shi ke yana zuwa ya kafa a cikin jama'a ya buɗe da kansa ya ɗauki zaman nan ya kake ya bulla wannan ya ce idan har kana so in yadda kai annabi ne to ka ce wa wannan zama ya magana annabi ya ce ya zabu man abu ya ya kai wannan gano wakati bautawa yake allazi fi samai arshu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatu wa fil nari iqabu yace ina bauta wanda al'aris a sama al'arshin sa yake a kasa mulkin sa yake a ruwa ta mulkin sa yake sannan aljanna rahama take ko ruwa a nan da uba take Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata man ana to ni wane ne tace labbai ka mata aje ka ya fi na ma ku ya wuce ya wanda shine addan tare addan a kiyama ba shi da anta rasul rabbil alamin wa khatim nabiyina qad aflaha man sadaqaka wa awwa wa khaba man kadzaba yadda ce kai ne annabi kai ne manzan ubangijin talibai hakika duk wanda ya gama ta ka ya rabota wanda kuma ya kare ta ka ya tabi sallallahu alaihi wasallam na yi da sauran kuma bai ba masala sallallahu alaihi wasallam yana tafiya duka wani a cikin abu sai yin kuma zai kyawa yana tafiya sai kuma ruwaya da Aisha ma ta kawo wani sai da Ummu Salma abu da ita ma ta ba da wani ruwaya sai manzo Allah ya ce sai aka ji ana kiransa a hankali da wani murya kaɗan annabi ya ce sai zai da barewa ce a yi mata sasari da farko ta ce ya rasu da kwanan nan na haihu ‘ya'yana suna kan dutsen na ina ba su nono wannan mutumin ya zo ya wace ya zo ya kama ni ka nema mini alfarma in je in shayar da su idan na shayar da wa'in nan ‘ya'yan nawa
ذكر وانتم تفقهون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
alheri.